إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين kamar da yadda aka saba yanzu in sha Allah za mu ci gaba da karanta Al-Qur'ani mai girma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة يونس عليه السلام مكية وهي مئة وتسع آيات بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ريك تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوي على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء الكاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين وعليكم السلام
بل الله da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ke sarrafa addinin musulunci ya sarrafa a tsakanin musulmai muna ƙara gode wa Allah wanda suke yi kwarsa da bayarwarsa da ramarsa da kaddarawarsa ya kaddara a ɗaurin ma a wannan birni na dangi kuma a wannan masallaci na yuma na wannan ƙungiya mai albarka ƙungiyar wa'azin musulunci ƙungiyar jama'ar izalatul bid'a mai kamata sunna wacce mara kwariga ya kashe ismail idris ya asasa muna rabon allah allah ta gama malamar sa shek babakar mahmud gumi allah ta gafarta masa allah ta ji dan iya yamma da kankanin mu da surukan mu wayanda suke da rai da mu da su Allah ya mana arzikin cikawa da imani jagoran wannan alkhairi zama da su malamai a shek Muhammad Tsaniya a Jinga muna roƙon Allah ya kara mana imani da taimako da kariya mataimakansa majalisar malamai gudanarwa agaji muna roƙon Allah ya kara musu imani da taimako da kariya wannan kungiya mai albarka takan gabatar da tafsiri kowace rana irin ta alhamis da shi ma yau mun hada wannan rana ta alhamis 28 ga watan jima'a tsariya hijiriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda yake daidai da daya talatin da daya ga watan goma miladiyar aiwar annabi isa alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu mun kammala sura da take gaba suratul tauba kuma za mu shiga suratul yunusa yunusa ɗaya ne daga cikin annabawa Allah kuma mursali wannan sura an mata suna da suratul yunusa wahiyar makiyya yar maka ce baya ga mahimmatul watisun aw ashar tana da ayoyi 109 ko da goma وموضوع الرئيسي الجدل حول مسائل العقيدة abinda take karantawa mafi girma shine jidali amma akan abin da ya shafi akida wata wujihi da kuma faɗakarwa ko jawo hankali ila ayatul lahi alkauniya zuwa ga ayoyin Allah na karara wadda suke ba da waka musa kamar a ce sama ko ƙasa da abin da ke tsakani kuma wai lasu mani lai kuma tana karantarwa ga hanyoyi ko sunna ta Allah bil'ada a bayan ƙasa wani ƙazar akwai kuma wa'azi milkuronin wafiya ga ƙarnoni wa'ida sai gabata wa masairu da kuma ƙarshensu idan gama a bayan kasar nan an yi wasu irin masu kama da su ma bi mu karfi su bi mu komai sun ɗebi zamanin da aka ba su sun wuce kuma da muke yi nan za mu wuce bismillahir rahmanir rahim alif lam ra Allahu a'lamu bi muradihi bihi tilka ayatul kitab Allah yace wacce ayoyi ne na littafi shi ne alƙur'ani alhakim wanda yake cike da hikima na
أكان للناس عجبا أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين
yana kasancewa ga mutane ajaba suna mamaki an auhaina saboda mun yi wahayi ila rajulin minu zuwa ga wani mutum daga cikinsu shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al'adirin nasa cewar ya gargaɗi ga mutane ma'ana alkafiri musamman kafirai bil azabi wanda dibbe ba bai kafurta ko ya sa wa bashirin ladina amanu kuma kai bishara ga wanda suka yi imani annala wa muqaddama sadiqin inda rabbi suna da matabbaci wato tabbatacce kamar a ce diddigi wanda baya kushewa inda rabbihim a wajen ubangijinsu ma'ana ajarin hasana suna da lada wanda yake mai kyau بما أنه بساعد الرسول كما من الأعمال أن أيوكا أدام شيء فتح وتسابق سابق فتح لأنه sai ta mato zuciya yana nutsuwa da shi musamman mumin baya shakka ya zama mutum kuma ya fi ba da lara da makar waje da baya a cikin masu kashi amin Allah ce kalar kafiro su kafirai suka ce inna hada lallai wannan suna nufin annabi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam la zahiru rubi sihiri ne kuma mai yanar nasiri me yasa Qur'ani yana cewa Allah wasu dabi'a yana mai shi duk mai zabi ne ko ga abi ne sai ya tabbata ake da wani Allah ya sai صبرا وأحسن من الله صبرا نحن له عابدون ta ga wannan rin ne na wadatar wanda yake nuna za a zuwa samun mutum ba digiri shi wani abokane ma sai ya gaba da kowa yake abokane ba yin abokanen bagirci ko fasikanci suka zo ba shi su ga ya zama mai bai ya zama babban bai me yasa ya samu tanti na abu kawai ce masallacin nan da jari sai a mai da shi fari ko kuma fari ne a mai da shi jari wannan ba ɗancin adam ba ne to ɗancin allah a wanda ya kai allah iya ɗanci نعم ba za a canza ta zuciya da wasu yalla ya ke ce
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ينفذ لما ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون والتأمين shi tauhidin imani ya kasu kashi biyu tauhidin uluhiyya akwai tauhidi na uluhiyya wa tauhidin rububiyya da tauhidi na rububiyya wa tsari shi na biyu din nan lam yakun muhallil inkar jadid min al mushrikeen bai zama gurin jayayya da su mushrikai ba duk ana ittifaqi a wannan yake na rububiyya wahum su mushrikai kanu ya aƙiduna suna kullawa sun sani bi wujudin lafi ka ce musu Allah sun san Allah duk wani yare da kafirai a cikin yare a sunan Allah kuma Allah bai sama suke ne Allah wanda ya halitta Allah bai bayar ba sun yadda ma shi yake arzikawa a ina ake samun matsala sukan ɗauki aikin Allah su haɗa kuma bawa Allah shi ma yana yi a ina ake samun matsala ba su fahimci Allah kawai yake da haƙƙin abota masa ba shi ne tauhidi na ulubiya ya ka rububiya ba a jayayya da waɗanda suke kafare da ina ake jayayya da su ana jayayya da su ne ga abin da ya shafi tauhidi na ulubiya walakin sai dai su kanu yushriku na ma'ahu suna hada Allah da wani arbaba ababan bauta ya tawaje kuma suna fuskanta ilayhim zuwa gare su bil ibada da bauta imma li yuharribu ko dai su tatar da su ila Allah zulfa kusatarwa zuwa ga Allah kama kalo marata wani da suka faɗa wato a wani su wa mu'imma ko kuma لأنهم يتمثلون قوة من قوة الله سنة صفة كرمي شهير الحمد الله سيس بيوبا وني يباس شعاء وبيجي سيما أنا تعالوا أنا موتي أنا تعالوا الله يكرم آمين وانا أقول ما أذيه وكما أنا نسيها أنا إيران سوا يجي أجي وتي جنائزة يأتي جنائزة ba da yi sai limamin garin limamin garin da ya zo bai zo ba suka zo na ta jiran su yin shehu da ce a tashi a yi jana'i a yi sallah aka yi sallah can sai ga liman yana zuwa kuma a kama jayayya da liman me yasa aka yi sallah da jayayya ce yi zama na jau sai ce ina mutuwa ce to an fasa kai tashi ya tashi mutumin ya ce wallahi yanzu ma yana ya ce idan da irinsa ya gaishe kaga wannan aikin waye in mutum ya mutu ya tare shi Allah kaga ya masa tashewunsa saboda wani wata karama shi yana tare da mutattu wannan kuskure ne kuma a shari'ar musulunci shari'ar taɓa yarda da wannan Allah ya ce ina raba lallai ubangijin ina raba kumullahu ubangijin ku shine abu Allah ne kalaka samawati wal ardh wanda ya halarci sabai da ƙasa fi su ta ji a yara a kwanuka guda shida gwargwadon kwanan duniya domin a lokacin ma ba rana ba wata balle a kirga su dai misalin kwanan shida sun masawa ala arshi sa'ana allah ya daidaita a kan al'arshi istiwa gare ku da fiye daidaita da ya cancanta idace da shi yudabbirul amr allah shi ke jijjuya duka al'amura a ƙara wani matsayi a rage masa a ƙara masa tsayi ya yi kyauri wani shugaba wani a sauke shi allah ne kawai don turul abu da mai juya al'amura ma min shafi'i ko babu wani mai ceto ya shafa'o li'adin wanda zai ceto wani illa bi izini sai da izinin allah illa bi ba'a izini sai dai bayan izinin allah no akwai ceto amma ya ce ta miki ba kai da za ta ce bari ceto da ba wa ne cetuwa da Allah zai iya sa uba ya ceci ɗa zai iya sa ɗa ya ceci uba za a iya biyo mata ta ceci miji za a iya biyo miji ya ceci mata waye mai bayarwa Allah.
Allah cucin da Allah ne mai bayarwa in kana so ku roƙi ceton abun wa za ka roƙa Allah.
abun Allah ita ce wa da cece ni shi bai sani ba bai san ma ka faɗa don haka Allah shi ne mai juya al'amura kuma ba wani mai ceto sai bayan ya yi izini sai ya ce wane yi ceto ɗalibin Allah abinda kake ji ɗin nan shi ne Allah rama kuma ubangiji ku ba abu doku ku bauta masa shi kadai a bala da zaka rona yanzu ba za ku wazance ba kenan idan mutum ya mutu ba aka ba shi labarin wani shehi kuma labarin da kyau wanda yake ba a cikin alkuhari ko a cikin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sai aka karanta da shi falala da sauransu ga karama akwai karama amma waye ya san waye mai karama Allah ne ya ba da karama ga bayansa kyauta ce ita karama kamar yadda muke dinnan wani ya gashi dogo wani da jere waye mu haka Allah ba ka karama ce Allah yana biyu wasu bayi karama wani ko ka ne maka musafir shi ba za ka iya ba Allah ya shaharantar da shi ta yi kuma wata shaharar ma ba kan aikin alkhairi ba ne ana yi kuma aiki to amma waye masa Allah ne ya masa Allah ya samu dace na kauna da yake neman ceto ya nemi ceton Allah gaba sai Allah ya ce إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون Allah ya ce ilaihi zuwa ga Allah ne marjukum jami'a makomar duk gaba da wada lahi haqa alƙawari ne na Allah kuma tabbatacce kowa sai ya kawo da muke ce inna lillahi wa inna wa ilaihi inna ilaihi raji'un muna tabbatarwa ne kawai daga Allah muke kuma zuwa gare shi za mu koma kana da wani gurin komawa ne Babu, sai zuwa ga Allah don haka Allah ya ce kowa da ka sani zuwa ga Allah zai kowa inna hu domin shi Allah ya bude kulkalka shi ne ya fara halitta a lokacin babu ita Hmm.
kuma ya ido musa da ya mayar da ita bilfa'ati da tashi ranar komawa ga Allah ne ke yadda zai kodan Allah ya sakamtawa alladina amanu wa amilu salihati wanda suka yi imani kuma suka yi kyakkyawan aiki bin sadiq bil qisdi da adalci suka yi kyakkyawan aiki da adalci ai bi sababi qisdihim saboda adalcin su idlam yadlam yad'u ibadata fi ghairi muhalliha saboda ba su taba sa ibada a gunda ba ta dace domin ana neman zalunci na ƙarshe shi ne Allah ya halice kamar yadda kake dinnan ba sai ya tambaye ka gawaye ba ka san yadda kake ba sai ya tambaye ka irin baiwa da Allah ya maka ba wata ma ba ka san ta kuma tana cikin to wanda ya yi karsai kuma zai ka ɗauki haƙƙin bauta ka je kai wata halittar abu wani ma ba mutum yake yawa ba dutse yake yawa na ce mai ce dutse yana da ƙarfi wani kuma bai yake yawa aljani yake yawa bai san shi ba zai ta ajiye ko bozu ko rika ajiye farin na tsumma ka duba akwatin sai ka samu da fari na ce wannan bai ce na mutanen su ne mutanen su na can garin su sa'annan wani kuma za ka je ka samu nono yake ajiye me yake ajiye ce yana ajiye a janar Allah ya kare ya ajiye har ya lalace a kuma a sake wani aljanar ba ta sani ba shi ma yana ta yi a kan bai sani ba sa'adar kuma ya mutu ta da shi mushirki Allah ya tsare da haka so wanda suke masu imani Allah yana musu sakayya ne bi isdihim saboda adalcinsu idan lam yad'u da umma sanya an ibada da yin ibada bi gari muhalli a gurin da ba nan ne gurin ta ba wallazi da kafar wayan da kusu kafurta lawan sharabun suna da wani irin abin sha min hamimi na ruwan zafi Allah tsare wa azabun alim kuma azaba mai radadi bi ma kanu ya kuburu wanda ya kudi saboda abin da suke yi da kafirci Allah ya kare amin da wasu Allah ya ke cewa هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون الله يقول الذي شيني الله جعل الشمس ضياء يسجل rana mai wani irin fari mai haske ma'ana za ta biya mai haske ba sai an tambaye ka irin hasken rana da ƙarfin hasken da yadda yake gama duniya da yadda yake ba da amfani wani amfani ma har ka gama wasan ya amfani ta amma ka tana arha yanzu wutar lantarki da aka daga ta bangaren arewa ɗan kwanaki kaɗan baka ji kowa hankalin sai ya dage ba da rana ce ma ka dage ita sai ta haska najeriya gaba daya ta haska afirka gaba daya ta haska duniya iya da gani amma ba da biyan kodari abin da allah yake nema ka bauta musu karka hada shi da kowa in ka bauta musu ta more ta sha rana ta yi amfani da ita kuma ba ka lada in ko tsautsaye ne bai ka ɗauki haƙƙin Allah ka biyo wa halittar Allah to ranar ma da ka ji hasken sai an tambaye ka da ne ubangiji Allah ya kare don haka Allah shi ne ya sanya rana mai haske wal kamara nura kuma wata mai irin wani haske shi wata yadda ka san wato madubi shi haskensa ganowa yake idan ya gano rana to sai biyo duniya haske don haka in baya ganin rana hasken sai in kai baka ganin sai sun ga wata yan tabuwa kai ne baka ganin rana shi kuma rana tana haska shi ta ba shi dama ya cikakken haske don haka kuma haske mai daɗi ba zafi a ciki ba haske ne da rana ba Allah ya ce ya sanya wata wato mai haske waƙandar goma na zira kuma ya kaddara masa masauki shi ne zama da ya kwanci ruwan wato na kwana ashirin da takwas mandira wurin masauki wato fi zamani wa shirina lailata a cikin kwana ashirin da tara wato ya tattara kuma ya kan koyo ci wata ɗin na lailata ta yi ne wato kwana biyu in kana sharo talatin na yau ba in watan zai yi kwana talatin to sai a ɗaya da ganinsa na kwana biyu aure da ta ko kuma ya bata rana ɗaya in kana in kana tisata wa shurun wa shurun yawma in ya kasance zai kwana 29 sai ya bata na kwana ɗaya wannan wato falaki Allah ya ce ta'lamu adada sini Allah ya ajiye rana ya ajiye wata ne dan musan adadin shekaru wani hisab da kuma lissafi inda ba rana ba wata in an hada kaka da uba da ɗa sai a rika tunanin shekarar su nawa ba za ka yi girgawa ba amma watan da zai baka cewar rana ce za ta baka cewar da ce shekarar sakara wannan ba shekarar sakara sa da dukkan lissafai ana akan samu damar gabatar da lissafi Allah ya ce ba ka Allah Allah bai halittu wannan ba zalika wannan abin da kaji al-mazkur illa bil haqq sai da gaskiya Allah ya ce nufassilu al-ayat muna rarrabe ayoyi liqawmi la nufassilu al-ayat liqawmi ya'lamun liqawmi ya'lamun wato ga mutane wanda suke masana masana suna iya ganewa rana su gane ya tafiyar wata da sauransu amma shi tafiyar wata kamar yadda ya gaya mana kwana ashirin da takwas ya boye kwana biyu ko kwana ɗaya ya zama ashirin da tara a shari'ar musulunci idan ka tashi ganin wata ku ba amfani da wannan sai ka ce mai annabi ya faɗa a ganin wata ya ce ku duba yawa in kun ga jinjirin wata ku dauki azumi in kun ga jinjirin wata ku duba lokacin ajiyar ku ake shi kenan zai mutum ta ni a yi na gan shi yau wannan kuma tunanin kare Allah ya samu kare daga wuce Allah ya ke cewa إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون الله يقول إن في اختلاف الليل والنهار واللجبجية والدري درانا بالذهاب وجل تفيا والمجيء لكم الزوع وزيادة والنقصان وترى الدري لدو وترى لا تدلو wama kalaka Allahu fi samawa haka na abin da Allah ya halitta a cikin samai yin mala'ikati wajen mala'iku wa shamsin wa kamarin ko kuma rana ko kuma wata wani jo da kuma tauraro wa kai da zalik da wasu irin wannan duka a sama wal'ara da haka nan abin da ya halitta a ƙasa min alhaiwar wajen min haiwar wato wajen dabbobi wa jibalin kuma duwar watsi wa bihar da kuma tekuna wato manya-manyan kogi wa anhari da kuma koramomi wa asjare da itace ko shuke-shuke wa gai da zalika da wannan haka la'aya cikin dukkan su ayoyi ne ba amma da ƙaunin ya taɓo da wasu tsarin dokokin Allah bushiyoyi da kake gani duwatsu da kake gani kogi da kake gani duk wani abu yake karantar da ku yana karantar da kai ayoyi waya da suke na karara da za ta masu kuɗi da kai gani Allah ya samu dace amin don sai Allah ya ce إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون الله يقول إن الذين للي وإن لا يرجون لقاءنا وإن ba su ƙauna ba su yarda ba suna shakkar haduwa da mobil ba a da tashin kiyama don haka ba sa ma tuna ta a cikin zuciyarsu waradomir ayati duniya kuma sun yadda da rayuwar duniya wadda ma'annu biha sun samu nutsuwa a cikin duniya Allah ya ce walladina hum wayanda suke so an ayatina game da ayoyin mu ga kulo rabbana nuri wani zai je a je makabarta da shi ya ga wannan ya zo an binne shi wancan ya je an binne shi amma ba wani shi ne shi kawai inda zo sai ya tuba da can daga wani ya shafa kishin zai yi gida gidan ma da za a je in ka gaishe ba gida ne na wato na wasa bayan an ɗauki fardishin ɗinsa da yadda za a tsara shi an shirya shekara ɗari a shi wataƙila bai fi shekara ɗaya ba zai mutu amma shi ya nutsu a rayuwar duniya wani kuma ana cikin ginin ana ginin sai ajiyar ya same shi amma lokacin da yake ne ba ya tuna wani abin tsoro ma wataƙila ba ya zaka bai damu da sallah ba baya bin Allah kuma yana gina na a zuciyarsa yana tuna da abin da za a shakata a yi abin da ake so a more da sauran fara sai ya jance sun zo zuwa yi mala'iku na ɗaukar rai na kane da wasu yalla yake cewa أولئك مأويهم النار بما كانوا يكسبون
sauraron wa'azi ya ce kullum kana zuwa da wa'azi bai wace ba wani ba zai iya in kana zuwa da wa'azi kullum ana tunatar da ke ana tuna lahira ana tuna mutuwa dole cikin hankali da za ka ka samu zuwa za ka daga Allah ya ce wula'i ga wa'ancan masu wancan sufa wanda suka nutsu da rayuwar duniya ba sa tuna lahira amma a mun na makomar su mutane wa ba a kawai bi ma kano ya sigo da dalilin abin da suke aikatawa mina shirki daga shirki wal ma'asi da sabon Allah wani da ya yi sabon sabon Allah sai ya zama shirki ba zai da ya sabon ba sai ya yi dawo duba da shirka ba zai gane wani haka ba sai a lafiya Allah ya tsare amin da wasu yana ya ce إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم
الله يجعل إن الذين آمنوا لله ومسكي إيمان وعملوا الصالحات مسكي كاون أيضا yadihim rabbuhum ay yarfiduhum rabbuhum ubangiji zai shirye da su bi imanihim da imaninsu bi an ja'ala lahum nura da Allah zai sanya musu wani irin haske yaduna bihi yawmal qiyamah ranar hayaniya ranar da kunzumi ranar duhu da tashi hankali wanda za ka sa kamar kuma baka kani sai mai hasken Allah kuma da bayar da wani haske wani irin haske ne ba wanda yake haska wani za a ga ga wani da haska za ka iya gane gashi can da haska shi kuma kai ba ka da haske da ke gane gashi can ba ka da haske amma a nan duniya yanzu wannan fitilar tana haska wani zai ganta ko zai ganta ba za ta yi amfani wasu ko za ta yi ba wallahi da shi haske ko wani kadai zai amfani kamar ya kamar ƙoshi yanzu ga goshi sai ta yi bota da mutane suna jin yunwa sai kuma ba ka so su ji yunwa kana so ka dan basu kuma ba komai a hannunka amma cikin ka za a goga a cikin su za su ji ba zai ji wato wannan hasken wanda duk ta ga ya yi amfani da shi wato ya taho da shi ne tun daga gobe
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشركم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا
kaga nan Allah ce yau matarar mominin a ranar da za ka ga muminai maza wa muminati da muminai mata ya tsano ruhun bai da adin haskensu yana tafiya gabansu fuskarsu haka haske damarsu ma haske wa bi aimani haka nan bangaren damarsu بشراكم bushirakum al-yawma jannat kuma al-jannat wato malaiku suna musu al-bushir jannatin tajri min tahtiyar al-anhar al-janna tana gudana wanda take wato ta karkashin sa ga wasu irin ƙoramu خالدين فيها hada dai da biya kuma Allah ce zalika huwa al-fawzul azim مم.
wannan shi ne rabo mai girma in kana neman rabo da wani rabo da kake gani a nan duniya zai kare Okay.
duk ruwan wasansa da ake da ɓata lokaci ka ɓata da wancan ka ɓata da wancan don ka samu zai fi kare amma wancan tabbatacce ne Allah ce yau mai kullum munafiku na wani munafiku ranar da ko munafikai su da ma a nan yaudarar Allah suka yi da yaudarar mummune yadda suka yi yaudarar haka abin ke zuwa musu Okay.
sun zo masallaci sun zo kuma wa'azi wani lokacin su dan fahimce shi wani lokacin an sun fada su watsa wata su kama aikin manteni saboda shakka ya su watsa to haka sai dan abu kamar haske ya kama musu kamar mai ke suwa in ta yi kyalo za ka je baka ma yau kuma ga duhu ga sirati ba kallo don haka sai su ce wa mummina ƙunzuru na nafta ne su minoriku مم.
ku ɗan saurara mana don mu ɗan wato ƙyarsu da hasken su ma mummina ya su mayar musu kamar da suke izgile a duniya don su irji uwara مم.
ku koma can bayan ku kwanta musu nuna ku je ku ɗausa na hasken mu ba ana muka ɗausana ba daga yana suka ɗausana دنيا daga duniya wai ana ana ce kuma ku koma duniya ku ɗausana ba zai yi نعم matsayi don haka hasken nan ana ake sai an bata sai an saba da sa rai in ba saba da sa rai ba dai ka ce wai abu da ranka yayi ma shi zaka ta bi akwai hasari don haka zuwa yana Allah yana shiryar da su kuma ko da gadi rabbuhum bi imanihi Allah yana shiryar da su da imaninsu da jarimi ta ce mun ta ce mun amfata koramu suna gudana a ƙarƙashin su fi jannatin na'im a cikin aljanna ta ni'ima Allah ta ba آمين da wasu Allah yake cewa دعوهم فيها سبحانك اللهم na
وتحيتهم فيها سلام na وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين kuma da awahu fi ma'ana furci yan aljanna a cikin aljanna subhanaka allahumma sarki ya tabbata gare ka ya Allah wata hiyyatu kuma kai zuwarsu tsakaninsu da juna ko tsakaninsu da mala'iku abinda ke gaisuwarsu kawai ya shi ne tsara aminci aminci ba matsala a cikin gidan aljanna ba fari ba talauci ba rashin abinci ba rashin sutura ba komai na damuwa sai jin daɗi wa ake da da'awa magana su ta ƙarshe alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin ta da kai ba abin da za su faɗa da yi wannan daɗi الله أكبر alhamdulillah tana tumo irin abin da kai an shiga lungu da kai an je karkara da kai ka haɗu da kwarzaba amma duk kai haƙuri وقالوا الحمد لله الذي هدينا لهذا na وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق na ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وقالوا الحمد لله تكتب ذلك تبتك تعالى الذي هدانا هدانا بهذا وأن شيء شيء يبدو دولنا فلولا أن هدانا وما كنا وأمرنا لنهتدي بقصة ما سفيها با إلا أن هدانا الله سيد الله شيء يبدو لولا أن هدانا الله لولا أن هدانا لولا أن هدانا الله معناه ba mu zama masu fiya ba da fiyarwar Allah kuma a wannan lokacin suna haka wato to na laqad Wajen ja'a ja'at rusul rabbina bil haqq mm hakika lokacin da muke duniya manzannin ubangijinmu sun so mana da gaskiya sun mana wa'azi mun karɓa nudu an tilkumul janna Ko- kuma
wa wani wuri no sai aka kira suna cikin wannan sai a kira su an turu kuma ta daga wannan ita ce aljanna turis kuma an gadar muku ita lima kuntum shahamalu bisa abin da kusanci kuna aikata aikin ka bai isa saka aljanna ba mm wanda duk gaci a jana ya yi aiki rahamar Allah sai ta fitar da aiki wanda bai yi aiki kutu dama ya ce ba ya sa rahamar Allah Allah ya tsare amin don haka gaba sai Allah ya ke ce
na ga wala lokaci da kafi na ga lokaci ya yi da lokaci ne alhamdulillah sa'a ga wa sallallahu ala nabiyyi karim
Allah ya saka نعم صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله منا روكونك مالن da ya karantar da mu Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka ƙara masa lafiya mu da muka saurara Allah muna roƙonka ka ba mu ikon aiki da abin da muka ji na umarni na hani Allah ka ba mu ikon hanwa dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana su dukkanin damuyenmu Allah muna roƙonka Allah ka yaye mana su Allah muna roƙonka wannan matsaloli da muke fama da su na tsada da kuma rashin zaman lafiya a cikin wannan ƙasa tamu Allah ka kawo mana lafiya da zaman lafiya